أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد kamar da yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjid sabilul guda gaban katare inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi allah ya muna muwafaka absa abinda za mu karanta yau muna sudu nawa ma mai waɗannan bakwai ga watan ijimadul awal ko shekara ta 1446 milkat sankarin sis muna cikin littafi na moda na imam malik dan anis muna cikin kitabul kitabun nikahi ba littafi wanda ya zo a kan aure kamar yadda moda shi ma cikin shi littafi littafi ne kenan muna cikin littafi wanda ya zo a kan aure littafin aure kuma muna babi na nawa babi na tara babi na tara ai ba mu kare shi ba ba mu kare babi na tara ba babi na tara shine tarjuma shi babi na tara masu litayi shine ma la juzu min nikahi rajul ummi ko umma abinda bai halitta bana daga mutum ya auri uwan matarsa ko to a babe na tare ne babe na tare zan muje asar na karshe ne muke mun kare na fatawa nan da aka wa abdullahi dan mas'ud ko abdullahi dan mas'ud da aka mai fatawa da yana kufa da yazo da yaje madina da yazo sai warware fatawa mun kare wannan kamata ku rika sa alama masu littafi eh zama tashi ruwaya ta karshe ne ina ga haka ne ko وقال في مالك وقال مالك في رجل يتزوج مرأته ثم ينكح أمها فيصيبها أنه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لأبيه ولا لابنه أنا نظام تاش daga shi sai asar na kashe shi na kashe ne zama tashi daga shi sai sabon babe ƙarshen babe na tare ne kawai ƙarshen baben tara to kan labari ka mun fara zancen da muke mun tsaya a zancen zancen da muke kamar ɗauko kan labarin in mutum ya aure in ka aure mace ga mutum bina ga mace ga namiji kufur guda biyu in suka yi aure kai namijin da ka aure mace to su wane ne suka haramta a gare ka na wannan macen wanda ba za ka aura ba kuma shi ma ita ma macen idan ta aure namiji su wane ne suka haramta a kanta na wannan namijin ba za ka aura ba ai ababa ne miji ko to su wane ne buhara da namijin aka maka lawa kai yanzu ga kanan kayi aure kayi aure ko to da kai aure su wane ne a kotan matakka wanda suke haramu a kanka ai haramu kin gida gida biyu ne da kwai mu'abbad da kwai kuma mu'akkad da kuma wanda kawai kadan haramun ne ba za ka aure su ba dalilin ka aure ɗiyarsu da kuma kuma wanda gama su ne ba za ka yi ba to gane yanzu aran magana ya aure mace to da ya aure mace to su wane ne nata suke haramun a gare shi su wane ne suke tahari mu'abbad a kai shi na farko ma'aifiyarta kenan idan ka auri mace ma'aifiyarta haramun ci a kanta sawa'un wannan auren da aka yi jahala aula mai duhun sawa'un an kwanta auren ko ba a kwanta auren ba kenan duk wanda aka zamna aka ajiye sadaki waliye suka zamna ga waliyinta ga waliyinka aka ce ga sadaki aka ce an daura auren wani da wanci to daga wannan magana ita wannan macen ma'aikiyarta haramun ce a kanka ko da an tare ko ba a tare ba ko da anan kace ka sake ta ko da wannan ma'aikiyar ta menene haramun ci akan ka dai kenan to kuma fa eh aha taharimul mu'abbad ne zamu zana wanda kawai haramun ne ba wanda mu'abbad ba ai da kai mu'akkad gogo ita mu'akkad ce ita gogonta taharim mu'akkad ce ai ana jera mace jerawa ne ba ai amma da ita kusa kana iya sayo ta a shari'a baka a wuri ba mace ka auro gaggonta ko indaninta mace baka gama ta kishi da gaggonta ko da indaninta su jera shine ba ai amma da in ta gusa waccan ta shigo sai dai da kuma yade ko eh kenan ka saki mace ko ta mutu kada iya auren gwaggwanta ko innaninta sai dai da kumya amma dai nasi bai hana ba kenan ita wannan tahari mu'aqqati ne wanda ba mu'abbad ne ba wanda yake tahari mu'abbad kawar cewa uwa to bacin uwa fa amma dai kace uwa kuma wa in ala ko wa in safala kai yayin kace uwa sai ka ji har kaka kaka kaka nisi to kuma ma sai iya a'a iya ita ce ka'aba to uwa da wa mace na aure ta sai diyarta sai dai diya ita yake da ko sharadi sai yawa diya ita sai an yi mai sai an kwanta kenan ita iya in ba a kwanta auren ba kana iya mai yawa eh buga misali da muka yi wajen ko mala ya ce muka ce wancan misali da muka ba aimin shi wani mala ya ce ya shiga zawara ko da ya shiga zawara ya tura su na maka su isma'il sun ya sun kai sadaki an kare komi an kare komi amma dai bata yi ba bata tare ba ba a kame ita ba kenan bai shiga ɗakin ta ba to ya je da dare sai ta ba ɗiyarta tabar ma ko kujera ta kawo da ya ga da ɗiyarta kama mala ya ce sai gami sai ga ɗiyayi da ƙwarinta sosai haɗiyar ma aka ce ta zole shi ta ce mijin tsahi ga kujerai ko ta ajiye mai ta yi gaba maliya sai ce ke wannan ko bikinki ce ta ce ya ta ce ita ma zawara ce kenan kaga a nan maliya sai na iya tura su ismail da suka yi abin a ce ya fasa ta ce mai rabin saraki kenan a shari'a yana iya auren wannan biyu sharaɗin mene ne shi wajen biya a kwanta ba tarewa in an kwanta auren ne to nan biyar ta haramta a bisa shi ma ne to sai ka ɗauka yanzu kenan ga kana ka auri mace da ka auri mace kenan wanda suke taharim akan ka mu'abbad kenan uwai matakka wajen kotan uwa sawa'un an kwanta auren ko ba a kwanta auren ba uwa haramun ce ita wajen diya ita sai an kwanta auren in ba a kwanta auren ba tana iya mi tana iya ta yi amma dai shi ne aitaice da agolanku waɗanda suke cikin ɗakinku daga cikin matanku wanda kuka shiga ɗakinsu kenan in ba ku shiga ɗakinsu ba babu laifi a gare ku to sai wa kuma kenan wannan kotan ga ko kenan muƙaddara ita iya an shiga ɗakin muƙaddara an aura an kwantar da shi kenan aura an kwantar da shi kenan kaga uwarta me haramun a kanka diyarta me haramu a kanka kuma ka ce diyarta sai zo diyarta jikata wa in ala wa in safa da shi ba to kotan wa kenan kotan shi namiji ko kotan namiji shi ana rama ganin da ya auri mace kenan ya haramta akan shi wa wata ya haramta akan shi wa diyarta sai dai iya yake da sharadin mi sai an shiga to to kotan ita matar da ya aura wane ne na alaran da yake haramu akan akan da ita ma a gama ta dawa tana cakula ai muharramatun ni su wancan satin da kai mu'abbad da kai mu'akkad kenan ai jiha biyu ne kufudin gasa nan kufudin gasa nan suka aura shi ne muka yi abin gane shi a rama da aura muka ce kenan uwa ta haramta uwa mata ta haramta bai ci uwa mata ta haramta kuma ɗiyan matan ma ta haramta sai dai wajen ɗiyan mata yake da kwai shari'i sai an shiga to mukaddara muka ce an shiga kenan wanda suka haramta akan shi da uwan matai dawa da ɗiyarta to ita matai kuma wadda shi ara mai aura su wane ne yan kotan shi suke haramun a kanta yawa baban mijin da ɗan mijin shi ma wa in ala in haka ce baban shi kenan kaka a mijin da kuma ɗa kenan duk shi ita ma ba ta auri ba ba ta auri ba baban shi ba ta auri ba ɗan shi yan wannan kotan su hudun nan su ne suke kamar zaka aje su ta harimul mu'abbad sai dai kawai waje ɗiya shi ne zaka ce sai sai an shiga amma da duk sura ai ka gama ni ka gama ni ba su kamar yanzu gogo da inna duk ana mi da ya da kanwa duk mai bayi hada su ne bayi su mu gane can wancan katin da muka yi na wancan satin ai ta yi ma ma la yujma baina humina nisa'i da ya kama la yujma baina almar'ati wa ammatiha wala baina almar'ati wa khalatiha ba a gama mace da inna da babaninta kalko uba ba a gama mace da inna ninta kanwa uwa ko ya uwa kuma kanwa uwa ko ya uwa uwa kanwa baba ko ya baba li abi ko li ummi ko shaqiqa duka nan su ana auren su gama su ne ba a yi mun gane gama su ne ba a yi kenan ai da aka ce an halatta muku koma bayan wannan in ka zo daga sai dai ka ga da kumya kamar yanzu ko da matakka ta mutu ko ka sake ta ai da kumya ka aurewa halatta ko ina ninta ko to in ka aurewa eh eh kamar irin wannan kenan in ka auro da kumya amma da in kaiwa ai ba kai laifi ba kenan wara zalika inna kenan duk sauran mata sun shiga kenan shine na kumya kawai kamar yadda malamai suka ce mata da ta haramta akan ka duk in zaka auri mace ga mata ne guda biyu sai ka maida su kufur sai kaga in suka zama kufur sun yi aure ko bu sai ba kenan in kaga in ka maida su kufur ba aure tsakanin su to ta haramta akan ka kamar misali ai aka ce ya da kanwa ya da kanwa mai da su ɗaya namiji ɗaya mace ya da kanwa mai da ɗaya namiji ɗaya na mace ba a wani tsakanin ko to wanda ba a gama su kenan da ke kade duk mata biyu mai da ɗaya namiji ɗaya mace in ka gaba a wani tsakanin su to bisa gamuwa bisa aure ba kenan amma dai kuma da kwai na kumya wanda kamar mutum ya auro kamar da wata zata wani ne kamar ka auro mutum ya auro matai dan matar shi ka gani matai dan matarka ka gani matai dan matarka duk inka ne ka auri mace mu gani ka auri mace da ka auri mace sai ta mutu ko sai ta mutu wannan mace makadara mutuwa ce sai ta mutu to amma da tana da ɗa a tana da ɗaɗɗan matar da agolanka namiji a wura eh eh yawa to kaga kira ya wura sai dai sai dai da kuya matar da wa agolanka mata agolanka ko ya mutu ko rabu a ce ka saki ka aure ta kaga ba wannan ba ko kuma aurai diyai kishiyai rewa ne kishiyar mataka mataka ta jera da iya kishiyarta mun gani mataka ta jera da iya kishiyarta shi ma jan masu ne bai ba iya kishiyarta kamar mataka ta yi da kanka aurukan yawa kishiyarta ta wani gida kan aran mai auro ta ta yi aure aina a wani gida can kuma a wani gida tana da iya mata sai ta huto sai arama ya ganta ya aura kuma tahiya ta yi tahiya sai arama sai ya ko ya kishiyar ta ta wancan to ya ne a wai a jika suna gina to sai mu gane dai ma wara a zalika sun shiga duka wa'annan amma daidai ne da kumya tun da kumya gari ma sai ba ta barka ba kamar yanzu wanda wanda ya auro dan matar agolan shi eh wani mutum da ya auro wanda gaba ta aka mai sai kashi auro a kai mutum sai kashi auro a kai kawo eh mata agolan shi yau biya mata agolan shi kamar matar ta mutu matar ta mutu ai da matar ta mutu kuma tana da dadan ba nashi ne ba ya aure ta kuma ta mutu da dadan ba nashi ba sai kuma shi ma dan matar sai mutu sai kai ko bacin ka aure can ka zo ka aure wannan ai wa an tajma ne ba kai ba shi ma tunda su ma kamar da su kufur ai bisa ba sa in ba ka jira su ne ba ko amma dai ai in ba din ɗaya ta kusa ka iya aure ɗaya to kenan karin labarin da muke daina na aurai duk wanda ka aura me ya harama akan ka duk wanda ka aure ta nikinta ne haram uwarta da iyarta amma dai diya sai an kwanta har da kuma ita kuma ita ma in namiji ya aure ta me haramu a wajenta dan mijinta da baban mijinta su ne wani ko wa in ala wa in safala kenan shine kanin labarin kenan kan karatun sai ci kenan kan karatun zai mai da jika murka bane ta kala malik jika قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace في الرجل a cikin namiji gaya na arama يتزوج بالمرأة zai je ya aure da wata mace kenan ga kanan ka aure wata mace kuma fa ثم ينكه أمت أمها kuma bayan ya auri macen kuma sai ya auri uwarta فيصيبها har ya fa yasibu ha ya sadi da uwai إنه لا تحل له
ummuha abadan to Ummuha wannan umu- uwar ba ta halitta akan shi har abada ولا تحل kuma لأبيه ba ta halitta ga baban mutuma ولا ابنه ko kuma ɗan shi ولا تحل له ابنتها kuma shi ma ba zai ya auri ba diyatta وتحرم عليه امرأته kuma matan ma tashi ta haramta bayanan kenan nan wai mas'alar ta wannan da makanta ai ana samun wani akasi wani ga can dan tabura da ne yayi aure nan ya ci can ya ci can ya ci can duk yayi aure ya baza iya lefo ina kai ma ka je tabura daka a can wani gari sai ka auro wata mace kuma can ya bar wata diya sai ka je ka auro diyarta bisan ba a sani ba kamar wani abubuwan ana karanta shi zai gashi kamar almara shi kuma yana iya wakani eh duniya yanzu ce ta zama to a tahin hannu take amma dai a duniya mu ta da duk wanda abun wakana yake kamar yanzu duniya mu ta yanzu ai tahin hannu take eh, da wannan hoton da suka yawa da wani abuwa amma dai a da da ba wa- ba a ci gaban nan ba kaje yayi aure a can da ya aure a can wani gari sai ya aihu ya aure- ya aihu ya samu diya mace an ɗan yaye ta sai wacce ɗaya shi komo da ita garinsu ya bar wace waccan macen ko kuma aure ne a ƙadara waccan mace ya aure ta wani tana sha hudu sha biyar irin na da kenan sun rabu da ita ko sun rabu da ita kuma ya ɗauko ɗaya shi ya zo can wani gari to ana nan ana nan ita matar tashi da ya bari a can sai wani namiji ya aure ta bai ci ya aure da tahiya ta yi tahiya kuma wannan namijin sai kadariya ta kashi wannan gari wani gari inda wani ɗaya take ba a san ɗiyar ce ba sai ya aure ta kenan ka gami yawa to anan shi ne imam malik ya ce wannan matsala ya zai shi ne firajira ta zawaje mar'atu su mai yake ummuha fa yasibuha to anan sai aka ce innahu la tahilu lahu ummuha abadan daga an gane sai a haramta mai uwai har abada kuma wannan uwar la ta hillu li abihi haramce yana na bata baban shi ma ta haramta akan shi dan shi ma ta haramta kuma ita ma matar da aka har- a- arme ta wannan la ta hillu lahu ibnataha wa ta haruma alaihi mar'atu ko matan ma ta haramta a gare shi kenan sai a kashe auren shi ne anan sai a raba su gaba daya kenan sai bi babu ko ba can ba can sai a raba su kamar zan ga abin kamar almara amma dai na iya ne yana iya faruwa sai ya ce قال مالك imam malik dan anas rahmatullahi alaihi yace فأما الزنا amma da iya sa da ita ta hanyar zina فإنه لا يحرم شيئا من ذلك wannan abubuwan na sama da muka haramta ba su haramta ba akan shi لأن الله تبارك وتعالى dan قال Allah subhanahu wata'ala ya ce وأمهات نسائكم a cikin Allah wanda ya haramta sai ya ce wa ummahatu nisaikum uwayen matanku kenan uwayen matanku na aure sai ya ce fa inna ma فإنما حرم ما كان تزويجا shi Allah subhanahu wata'ala ya haramta abin da ya kasance an yi shi akan aure ne ولم يذكر تحريم الزنا bai haramta ba abin da aka yi shi ta hanyar zina فكل تزويج كان على وجه الحلال dukkan aure da ya kasance an yi shi a bisa fuska halal يصيب صاحبه امرأته kuma shi wanda ya auren ya sadu da matar shi فهو بمنزلة التزويج to wannan تزويج shine الحلال.
yake kwatamcin auren halal فهذا الذي سمعت wannan shine naji a ga Madina garin manzo والذي عليه أمر الناس عندنا kuma shine mutane suke kan shi a nan inda na Madina garin manzo wace matsala ce nan kowace kowace kowace in ya sa da ita ba ta hanya aure ba wannan haramcin babu shi duka in ta hanyar zana ce duka wannan hukuncin babu shi ko ya rabu ai korkon karatun zakai korkon karatun ai ita inda an ma fatiya da kai da mace kawai menene diyata ta haramta inda ka shiga uwa ta haramta a kanka eh inda mace aka ma fatiya da ita ga sadaki an bada kawai uwa ta haramta a kanka diya ce aka ce sai sai bata haramta a kanka ba inda sai sharadin sai an kwanta kenan ita ma diya an kwanta ai shikenan ta haramta ko ka saki baka yi ba ai shine karatunmu na baya inda karatun da bawan casatan abdullahi dan mas'ud a kufa aka mai fatawa ko da aka mai fatawa wani ya zo ce na auri uwa ne amma dai ban kwantar da auren ba na saki uwa na iya auren yai sai abdullahi dan mas'ud ya ce eh ka iya kenan sai wanda namiji sai je auro iya mun gane fatawai eh na radabo wani ne zo yawa abdullahi dan mas'ud fatawa a kufa yace yace na auri mace ne amma da na aure ta ban kwantar da auren ba to ban kwantar da auren ba sai na sake ta to daga baya kuma na ga diyarta na iya auren diyarta uwa ce aura da warko sai abdullahi dan mas'udi ce ka iya a wani gari a kufa abdullahi dan mas'udi sai yake dan shakka abin abin sai ya je madina garin manzo da ya je madina garin manzo ya tambayi sauran sahabbai ya rakunta ba sai suka ce a ba iya yi shar'i yana kan rabi ba ne agole ce ake wa wannan amma ni uwa ba mata wannan sai abdullahi dan mas'udi da gauga sai koma kufa bai je gidan shi ba sai ya je gidan mutum ne ce maza a raba auren nan kenan kaga ita mace in ka aure ta zancen uwarta kawai an kare an shiga ba a shiga babu zancen uwarta to wannan wata- na kashe wata wata ala ta biyu da mu rika hudu masala inda ba a yi aure ba kenan shi ne baban zai mu kasa kenan duk inda ba a yi ba ai mun zan in ka aure mace ka shiga ɗakin ta ganan kaza kaza to in dai ba ta hanyar aure ne ba to wannan haramcin babu shi wala yahrum bi zina halalun ko to shine darasin da zan yi sabon babi na guda na babi na goma kan wannan ne zan yi karatu karanta tarjuma babu na goma باب النكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره to karanta ne ce babun babi nikahul rajul auren auren namiji ummi imra'atin uwai mata uwan mata shi kad asabaha ala wajhi ma- ma yukra wanda ya sadu da ita kenan ya kwanta da ita a fuskar da ake ki kenan ya zubila ne yana ne fuskar da ake ki wanda ya sadu da ita akan zina kenan ya da tarjuma baba mutum ya auri uwai wadda ya yi zina da ita ko kenan shine nikahul rajul auren namiji ummi imra'atin uwai matai kad asabaha ala wajhi ma yufra wanda ya sadu da ita a fuskar da ake ki kenan kad asabaha ala zina ake ne ko mun gane kenan nan kenan zai ma fayyace ma in kai zina da mace ka can muka ce mace ko mun farko karatu muka ce mace in ka aure ta uwarta ta zo mi haramun a kanka mace in ka aure ta ka kwantar da auren diyarta ta zo mi haramun a kanka to sai aka yi wannan abubuwan duka amma dai ba ta hanyar aure ba ta hanyar zina aka yi to su wa'annan haramun ne a kanka ko kuma ka iya auren su to shi ne ba mun gane me yace
قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace في الرجل يزني بم- بامرأة ga namiji ne nan fi rajulun a cikin namiji ya zine bi mar'atin yayi zina da wata mace ga yana in imagine kamar kana gani a tele je ka فيقام عليه الحد فيها sai aka zo aka mai haddi ma dalilin wannan zina da yi. amma dai imam malik ya ce a mai haddi nan kenan ko da ba a mai ba haddi hukunci yana hawa dan dai al'ada abin ce a shari'a an kai abin haddi zama dan wani ce a mai haddi kenan ya ce cikin mutum ya zini bi mar'a ya zina da mace fa yuqamu alai hadd aka mai haddi na bulala misali to ya ne فإنه ينكه ابنتها to ya iya auren yatta saɓanin in aure ne bai yi ba yana iya auren diyarta kuma fa wa yankihuha ibnuhu in sha'a kuma ita wannan macen dan namijin ma ya iya aurenta in ya so sabanin in aure ne baiwa sai ce wa dhalika annahu asabaha haraman wa zalika haka ne dan shi ya sadu da ita ta hanyar haramci to wa innama alladhi harrama Allahu shi abinda Allah ya haramta ma usiba ma usiba bil halal wanda aka sadu ta hanyar halak shine Allah ya haramta ba ta hanyar halak ba ta wanda aka sadu ta hanyar halak shine Allah ya haramta ba wanda aka sadu ba ta hanyar haramun to aw ala wajhi shub- shubhati bin ko nikah kuma wanda aka sadu a hanyar aure na shubuha mun ko baya wanda aka asada a kan aure na shubuha shi ma an haramta to wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala kenan kalkashin wannan fatawar sai imam malik ya ce allah subhanahu wata'ala yana cewa ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء kadda ku aure abinda uwayenku suka aura ni daga mata to tsana aure suwar in aure nan guda uku ne ka anan masal hudu na masal aure suwar in aure nan ya hudu guda uku na farko da kai aure aure sahihi aure sahihi wanda kawai aure ne aka zo aka yi shi sahihin shi na farko da biyu da kai aure ala wajen shubha wanda aka yi shi ta hanyar shubha wani da aure ta hanyar shubha tana idda ai tana idda ba kai auren ta ba ko sai aka zo aka yi ruha ruwa ko aka ruha ma aka yi aure cikin idda in an zo ya za a yi warware auren ake ko warware auren ake amma dai kuma an warware auren ko da ciki ya shiga ɗa nawaye naka ne wayal haka bika walad ɗa naka ne kenan aure na bi kenan shine a wajen shi ba wanda aure ne alfasid aure ne aka yi shi wannan ai ba a ma- ba a ma haddi kenan aka zo aka yi aure ta hanya mace tana idda ka zo ka aure ta ko baka sani ba ko an wa wani ruwa ruwa ko kuma ta hutu ne tana iddar raja'i kawai wata ta zo ta aura ma ita kaga dai aure ne mai fasid ai warware shi ake kenan shine kishi bi na aure da uku kuma sai zina ko to kenan ana saduwa da mace ta hanya uku ne ana saduwa ma- da mace ta hanya uku rike ta hanya ta farko aure sahihi hanya ta biyu ha- aure da aka yi shi ta kan shubuha hanya ta uku haure eh, ta hanyar zina kenan namiji yana saduwa da mace ta hanya uku in ma ta aure sahihi in ma ta aure wanda yake da kwai shubuha in ma kuma ta hanyar zina to sai ce me yace ma'ana ina hukunci yake ana duka hukunci ɗaya za a musu na farko aure da aka yi shi a ta- ta hanya sahihi duk auren da aka yi shi ta hanya sahihi kenan zai kasance shi ita wannan macen da wannan namijin wannan mutanen guda hudu ta jiha ta ta jiha shi duka ba aure mun gane aure da aka yi ta hanyar sahihi kenan duk auren da kai ta hanyar sahihi wannan macen da ka aura ta hanyar sahihi ka kwan da ka aura kenan uwata haramun ci a kanka diyarta ma yawa haka ita ma u- baban namijin haramun ne a kanta dan namijin haramun ne a kanta aure da aka yi shi ta hanya sahihi sai na biyu aure da aka yi shi ta kan hanyar shubha wanda kenan nikahin fasid wanda an yi shi ma ana iya warware shi to shi ma yana tsokan matsayin aure da aka yi shi ta hanyar sahihi auren rabe shi raba shi zai amma dai hukuncin shi hukuncin aure ta hanyar sahihi da yana bin uba mun gane kenan wannan yadda suka haramta aure sahihi a nan ma sun haramta mun gane eh zai ko kana tare fasle to muje
salamari to sai na nawa kenan inda aka sadu ta hanyar wani haramcin babu shi kenan namiji ya sadu da mace ta hanyar zina wannan wanda ya sadu da mace ta hanyar zina ba a haramta ba in aure ne ya iya auren ita macen da kanta ya iya auren diyarta ya iya auren uwarta Saba- sabanin abu hanifa da cikin malikiya kuma ina ibn kasim ne kadai kenan kaul shazi ne kenan jamhur dai duk wadda aka sadu da ita ta hanyar zina ba ta hanyar aure sahihi ba ko ta aura shubuha kenan ka iya auren ita ki mutum ne kuma ka iya auren diyatta kuma ka iya auren uwarta mun gane je ka eh yawwa istibra'i zata ta yi idda kawai idda zata yi an wuce gurin auren shigar yana gaba daga mun kare wannan babu shine hadisi na farko mu gane aka da makalla aure muka ce uku ne suwar da imam malik ya kana aure uku ne da kai aure muka yi shi ta hanya sahihiya da aure da aka yi shi shubha da aure da aka yi shi akai saduwa da mace hanya nawa saduwa da mace hanya imma daga hanyar aure sahihi imma daga hanyar aure na shubha imma daga hanyar zinago to muka ce aure duk macen da aka yi aure kai da ita aure na sahihi to wannan macen yadda haramun a kanka inda ka kwanta uwarta haramun a kanka haka auren shubha ma ya da uwa haramun a kanka hallu ita ma babanka da ɗanka haramun a kanta wannan aure sahihi ko haka aure ma na shubha wanda aure ne cikin idda wanda ake warware shi ma haka hukuncin amma dai saɓanin in zina ne ka sadu da ita hanyar zina wa'annan mutanen ba haramun ne ba kawai mu zasu idda zasu su yi kubutar ma'aifa an wuce gurin ya isi gifani a yana zawa shigar yana zawa gaba baban gaba shigar ne kan shige shi mun gane to jika abinda ma mun gane matsalai to shi ne zai fayyace ta sai ya ce qala malik imam malik dan anis ya ce eh yalhaqu lil abdi na olin refresh shi waladin inda aka yi aure a kan shi bini zawashi da aure fatata aure wanda ake raba shi dan wannan na wannan mutumin yalhaku bihi lil ab hadisi ne shi ma dan kai eh a a wanda dai aka yi aure da shi tsohon miji ne tsohon miji eh a a ba tsohon mijin ba kamar adus sabon miji dai daya mace ce tana idda sai aka zo aka daura aka yi ruwa ruwa aka daura mata aure ai da kayan fasid ne ko warware shi zai to da nawa yi a a matsala biti da kwai lil firashi da kwai lil firashi ai ba zo da cikin ba wanda ita lil firashi wanda da cikin ta zo kamar in aka yi aure da ciki aure lil firashi ne ko kuma mace tana gidan gidan miji ta je ta yi aika aika to wanda lil firashi ne mace tana gidan miji ta yi aika aika da wani samu da auren nan da gidan ne lil firashi duka lil firashi wannan kuma ta masala ce karanta wannan ni dona je ka kala malik qala malik to kan fayyace abinda muka wadi kala malik imam malik dan anas rahmatullahi alaihi yace muje dalla dalla falau anna rajulan nakaha imra'atan anna rajulun da dai mutun ya auri wata mace fi iddatin nikahiha fi iddatiha tana cikin iddatta nikahan halalan halalan aure na halal yawa da dai mutum ya aurewa mace fi iddati ha tana cikin nikahan halalan aure na halal kenan a suwar da muka zana guda uku kenan wannan wasu raje kenan inda kai auren shi ba ko eh eh, na shi ba ai za ta yi ko da ido ita ba ta yi ba ko ba ta da ilma eh shi bai sani ba to ita ma yake ba ta da ilma ai ba kai a jahilta ba ita in ta jahilci abu ma aka zo aka shi ya sani mun ji a kadara shi bai sani shi ya sani to ita in ta jahilci abu ma ai to ai in ta jahilci abu ita ai ta jahilci abu aure je ka shi da zan bijira falau an na a rika zuwa ana jima'i haka shi daɗi falau an na rajulan na kaha imra'atin da a ce namiji a wuri mace ko fi iddatiha tana cikin nikaha halala yayi aure amma dai na halali ne aure na halal yazo ya bada sadaki ya bada ya bada aka zauna aka yi watiya amma dai mace tana cikin mi idda kenan ko ga ta bude wani auren ya zai warware shi zai ko to daga an yi sai a warware shi kanta tare ya kwanta da ita to sai aka samu akasi ba a warware shi ba har ya je kwanta da ita jika fa asabaha sai ya kwanta da ita shine fa sabaha na'am harumat ala ala banihi an yatazawwajaha kenan ko da ya sa da ita kun sai ai aure warware shi zai ko to daga in an warware auren to wannan mace harumata ala ibnihi ta haramta a bisa dan shi ya aure ta kamar kenan yanda ta haramta a aure na halal an ta zawaja to wa zalika anna abahu nakaha me yasa dan baban namiji dan baban shi ya aure ta ala wajhil halali a bisa fuska ta halal amma dai auren shubha Mm.
la yuqamu alayhi fihi al-hadd dan ba a tsayar da haddi akan wannan duk auren da ba a tsida mai haddi kenan ɗaya labin uba ko da ai da kwa in auren shubha ai rabe shi ake an rabe shi amma dai ba a ma haddi ko to shi ne yace wala yuqamu alayhi fiha haddan aure ne wanda ba a mai haddi dan aure ne an shi shubha sai ka sai yace wa yulhaqu bihi al-walad alladhi wulida fihi bi sai a- abihi sai a gama dan ya bi baban da ya haifa kenan wayar haku bihil waladu sai a gama mai dan alazi yulad fihi wanda ya aifo a wannan auren bi abihi ake bi babanka wannan mun gane to jika wa kama harumat ala banihi an yatazawwajaha kamar yadda aka haramta akan dan shi ya aure ta
hina tazawwajaha ahu lokacin da baban shi ya aure ta fi a iddatiha cikin iddatta wa asaba kuma ya kwanta da ita fakazalika kadhalika yahrumu ala al-abbi kuma haka ya haramta akan shi ma baban ibnatuha ya auri diyar wannan macen idha huwa asaba ummaha in dai har ya sadu da uwai amma da in bai sadu da uwa ba ya iya matsala me muka hudu nan me muka hudu matsala aure uku aure uku ne muka hudu aure da kwai hanya uku ce ake saduwa da mace shine muka hudu ana shine ma malike ma hanya ta farko aure sahihi hanya ta biyu aure rikita rikita wanda warware shi za a yi hanya ta uku ta hanyar zinago to kenan biyun na farko aure sahihi wanda aka yi shi da aure wanda yake da kwan shubha duk in ka aura hukumci ɗaya gare su da aure sahihi da aure mai shubha hukumcin su ɗaya kenan duk aure sahihi in kuka yi ko aure mai shubha to wannan macen da ka aura ta zama baka iya auren diyatta ba ba za ka iya auren uwarta ba Sh- ita ma kuma ba za ta iya auren ɗanka ba ko ba za ta iya auren babanka ba a aure sahihi ko aure mai shubha duka shari'a ɗaya ce amma dai a na ukun ta hanyar zina duk macen da mutum ya yi zina da ita kenan yana iya aurenta ɗan shi yana iya aurenta baban shi yana iya aurenta me za a yi kawai idda shi ne a shari'a kenan me zama gane in babanka ya auri ne mace wannan macen ta zama mai uwa kako to amma dai aka si ne ta hanyar zane ne aka yi ba wannan ne ba ka iya aurenta eh duk shari'a ba ta diba wannan kenan dai haramci yana kan abu sahihi sahihi yake diba kuma hallo in ka auri mace daga ka auri mace ka kwanta auren iya wannan macen ta haramta a kanka ta wani gida zawara ce ga tana sai ka aure ta ka kwanta auren kenan iya wannan zawara ta wani gida kai baka yi auren ta amma dai wannan zawara in ta hanyar zina ce ka sadu da ita kenan kana iya auren yadda ba da shi ne ba mun gane eh ai ya gama a sama ai ya gama a sama Mm. hukumci dai ana iya auren ko ba iya mun gane to wani hukumci muka hudu a duka wani karatun da muka yi wannan kamar ci ba bisa ba hukumci da muka mas'aloli da muka hudu a wannan karatun mas'aloli wajen biyan ne ko na harko ga kukul nan guda biyu mu hudu mas'alolin da muka yi mahabba bai na gaba na harko kukul ne guda biyu suka yi aure aranma da matar shi aranma ya yi aure daga aranma ya yi auren nan to wannan matar da aranma ya aura uwan matar haramun a kan shi har abada kuma nan hukumci inda yake daga an yi fatiya daga an zo aranma an kasa daki da waliyin naka da nata sun zamna sun ce an baka mace to daga wannan lokacin uwata ta zamanto haramun a kanka mu rike wannan na biyu ɗiyatta ma macen ta zama haramun a kanka sai dai ita ɗiyai da kai wani sharaɗi miye sharaɗin sai an kwantar da aura kun ba a kwantar da aura ba kana iya juya aka laka aure ɗi mun gane yanzu zaure yanzu ba ya da kanwa ne ba zai ga ɗiyatta ganin tai ɗaya ai kana ganin mace ɗiyatta ga san daidai wa daidai ko to misali da ma da ya san kenan ya kai sadaki yayi eh eh ga ga zawara ce iltiranta ga zawara ce iltiransanka eh zawara iltiranta amma ta aure a katanza da yadda shekara na mu dauki zawara iltiransanka kuma aure a wani kenza aka ma da dokar zawara iltiranta amma ta aure a kenza yadda ta aihu a sazza kenan ɗaya ta nawa eh kenan ai almuhim dai ai zaka ga uwa da iya kansu daya suna zawalci eh uwa da iya kansu daya suna mi suna zawalci saboda an yi mi an yi auren na uwai da wuri eh da kaje kai kai eh kai mi kake zawalci dawa da uwai ka daidaita kamar yadda ya tura mu an yi komi an yi siga an yi komi an yi mi an yi waƙiya muka ce ya je mi ya je hira amma da an kare aure fa an yi fatiya amma da ya bada sadaki an kai an kare komi mun gane to an kare komi aikanta tare dai kai dai ta dake da zai kai ta yana zuwa hira da rago to ya je hira sai aka yi mi sai wannan diyai sai aka ba ta kujera da ruwa ta kama da ya sai har take zure shi tana tani mijin tsaki shi kuma sai mai da magana ciwo an ga yaran sai ce ai ba a ga yaran ba ko to anan mala sai na iya yana iya juya akala sai ce na saki in ya komo sai ya tura isma'il da na maka ce na saki kenan in yace ya saki wannan matar shikenan sai ya koma wannan ya aure da ya baliki ne ba amma ne ta cire basu rai amma dai abin mai sharaɗin in ba a in ba a in ba a kwanta auren ba kenan in ba kwanta auren ba yana iya sake akala amma dai uwa fa uwa babu wannan ya ce in ba kwanta auren ba ana iya sake akala kenan hukunci na biyu mu je uwa in ba kwanta ba ana sake akala a auren diyarta amma dai uwai matai ita da ba a kwanta ba da an kwanta didde ne to hukunci na biyu biyu na uku aure du'a na uku duk wadda ka aure ta ma duk wadda ka aure ta ga ta nan uwarta haramu akan ka diyarta haramu akan ka haka kai ma matar ga ta nan babanta haramu akan ka ɗanka haramun akan ka amma dai wannan muka ce auren da aka yi shi na halali ko aure na shubuha me aure na shubuha auren da ake yi shi a raba to yi muka ce amma dai in ta hanyar zinici aka sadu da mace wannan duk haramcin babu shi mun gane in aka sadu da mace ta hanyar zina kenan ka iya auren ita wadda kuka yi ka iya auren uwarta ka iya auren diyatta ɗanka ɗanka ya iya auren ita eh ɗanka ma iya aurenta ya iya auren diyatta saɓanin in aure ne aka yi babu wannan amma ne ta hanyar zina ne babu wannan hukunci an gane ya huta hukunci sabon mi babu na goma sha ɗaya babun jami'u ma la yajuzu minan nika jami'u gama gaman ma la yajuzu abinda bai halitta ba minan nika hina daga aure kenan imam maliki nan ma zai ma babi na irin aure auren da bai halitta ba nan ne zai ma shigar ima sai ma shigar ingane shi ne warko sai ce قال حدثني يحيى عن مالك ubaidillahi yace yahya laisi ya ba mu hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن نافع daga nafi maula abdullahi dan umar أن عبد الله بن daga عمر abdullahi dan umar dan haddabi al-faruq أن رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama نهى عن الشجار ya hana auren shiga والشغار shi auren shigar أن يزوج الرجل ابنته namiji ya aurar da diye shi على أن يزوجه آخر ابنته da sharadin shi ma wanda ya ba iya tashi shi ma ya bashi diye shi ليس بينهما صلاة kuma babu sadaki a jahiliya yake wani abu shine shigar shigar shi ma nau'i uku gare shi kenan a wani hadisin ya ne shigar eh ba nan bako kuma shigar in ba sai ya bakare hakanwa kawai yanzu mutum biyu ne ga sana sai sai a wurin mun da kanwa a wurin mun da diyarka ni ma zan aura ma da diyata ko kuma a wurin mun da kanwarka ni ma zan aura ma da kanwata amma dai zan mai auren nan ba wanda za a ba sadaki sauyi ne akai sai a zo a yi ja in ja kawai a zo a yi amma dai abin da ake auren amma dai babu sadaki kenan wannan ake ce mai shiga eh Ah, kenan wannan auren shine aka hana shi kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi naha an shigar annabi ya hana auren shigar wa shigaru yace me shigar an yuzawuji rajul ibnatihi mutun ya aurar da diyar shi ala an yuzawuju ahal ibnati abasa shi ma wancan ya aure mai da diyar shi laysa bainahuma sadaqun babu sadaqi sai muka ce shi ma shigar malamai sun raba shi da kai uku kashi uku ne hanya uku ke zawa da kai na farko sarihu shiga sarihu shiga shi sarihu shiga shine wanda ya cika sharadin nan guda biyu wanda da sai zo a kan shi kenan na farko sarihu shiga a sa sharadi kuma babu sadaki zan au zai aura ma kai ma ka aura mai amma dai o condition ke zai aura ma in baka aura ba bana kenan an sa sharadi kuma biduni ba tare da sadaki ba shi ne wanda malamai suke ce mai sarihul shiga ya yake zan zami ɗaya an sa shari'i ga shari'in ya shiga ko biduni sadaka kuwa da jini samihu sarihul shiga eh to na biyu kuma da kwai wajahun shiga wajahun shiga shi kuma bi shari'in walakin fihi sadaka shi ne malamai suke bayana kan shi aura mun zan aura ma amma dai ka sa sharadi amma dai maka ba da sadaki zan aura ga kunan ku biyu ne to zan aura ma kanwata kai ma ka aura mu amma dai da sharadi in baka aura mu ba ban na aura ma amma dai ga sadaki jika 100 mun bada kenan shine waje ho shiga ai sabanin da auren gama zumunci daban ne kamar ai da kai auren gama zumunci yanzu shi ma ya sai zo cewa a rama zo ka aure kanwata an aure kanwaka a zo a yi sadaki a yi komi a zo masallaci a yi ba nan shigar ne ba shigar ne ba tun da ba a sanya ba shane eh don mu kulle zumunci ai kana ga yanzu abokai sun aure kanu ko kai yanzu ka ba shi kanwa shi ma baka kanwa amma da ainihin ba a sa ba condition shi shigar ka lura condition aka sa kenan in baka ba shi ba baya baka ba na farko kuma ba a sa na farko ga sharaɗi kuma ga babu sadaki na biyu kuma wajen shiga shi kuma ga sharaɗi amma dai da kwai sadaki na uku murakab murakab shi ko murakab ɗaya ya ba da sadaki ɗaya ko bai ba da ba amma dai da sharaɗi to wannan uku duka su nasu ne shiga to wanne ne zai je wane ne bai ba eh wane wane ne zai je wane ne bai ba kawai muka ta magana malamai eh kaga yace ibn abdul bar yace nan cikin tamhid wa kullu zakar an malik fi tafsiri ash-shigar anna rajulu yuzawwij ibnatihi aw waliyatihi min rajulin ala an yuzawwij zalika rajulu minhu ibnatihi aidan aw waliyatihi wa yakunu bi kullu wahidatin minhuma sadaqu lil ukhra dun sadaq kaga warko ko kenan sauye ne kai ko ka bashi na baka ba sadaki amma dai da sharadi in baka bani ba bana baka ba sai yace wa hadha la khilafa bainal ulama fihi annahu shigarun minha anhu fi hadha hadis kenan wannan babu sabanin malamai shine auren shigar wanda aka hana wanne ne a ramma da malaya su aura mun in aura ma amma dai babu sadaki da sharaɗi in baka bani ba to wannan shi wannan an hana shi ne zahirin hadis mun gane shi yace wa ajma al ulama ala anna nikah shiga makruhun la yajuz wa ihtalafu fihi idza waqa'a hal yasiku bil mahar misl amla to sai aka samu sabani nabiyin nabiyin ya sunan shi wajen shiga inda aka zo aka yi auren an sa sharaɗin amma da an yi mi an yi sadaki mun gane shi ya aura mai shi ma aura mai amma dai sun ba da sadaki amma dai sun sami sharaɗi kunga saɓani na harkon ba sharaɗi saɓani na harkon da sharaɗi ba sadaki shi wannan an sa sharaɗin sai ka bani zan baka amma dai ga ga sadaki kenan na farko muka ce menene haramu ne ko to shi wannan nabin wahtalafu fihi idza waqa in ya abku wa hal yasihu bi ba'd misl amla fa qala malik la yasihu nikaha fi shiga da hala biha ablam yadkhul wa yafsahu abada shi na farko wanda aka yi da sharadi ba sadaki babu zancen daga basu a ce ai sadaki kawai wannan raba shi ake sai dai a koma a sake sabon takon soya a sake aure wannan harkon wanda ga sharadi ko ba sadaki kawai wannan raba shi ake waka zalika law qala uzawwijuka ibnati ala an tuzawwijini ibnatika bi mi'ati dinar to inda nan kuma sai ce aura mun aura mu amma dai da ni da sharadi to shi ma nan wa'ansu malamai sai suka ce suka ce shi ma raba shi aiki shi ma raba shi aiki amma dai wa'an sai suka ce adiba sadakul musul sai a zo a leka sadakin da aka bada in sadakin daidai nata ne a tabbatar da shi in sadakin ba daidai nata ne ba a cika mata sadaki a bada kamar sadakul musul a gidan shi da kuka shiga inda shi duka kannin shi ko ɗiyan shi ana ba da sadakinsa wani jika ɗari haka to da aka zo aka leƙa shiga ɗin kun sha wani sadaki jika ana ba da ɗari sadaki ko sa'anin da ana ba da sadaki jika ɗari ko ɗari biyu sai aka kun zo kun sha ɗin kun ba da sadaki jika ashirin kenan kun ga ba a yi sadakul misil ba to wannan sai aka ce inda sadakul misil ne ma wasu malamai suka je suka ce a tabbatar da shi wanda aka yi shi da sadakul musul kamar an zo sadaki a gari jika 100 ne ake bada mun bada 100 sai aka yi irin wannan auren kenan aka ce wasu ba da suka ce suka ce wannan ana tabbatar da shi wasu kuma suka ce wannan ma raba shaki na farko dama raba shaki nabi ma annabi ne ke da sabanin sabanin malami akan shi kenan na farko dai kawai babu zance wannan raba shaki mun gane an gane misali wani na farko wanda aka sa aka sa sharadi ba ba sadaki wanda menene raba shayar na bin wane ne da sharadin amma dai kowa ba da sadaki mafiyo malamai suka ce sai a ji a ga sadakin misil duko a ji wa sadaki a ga daidai sadakin da ake bada ne bada in wannan da ke na ayi a tabbatar da shi shi wanda suka ce a tabbatar da shi in ma sai suka ce inda halabiha in ya kwanta auren amma dai in bai kwanta auren ba a raba shi ma eh na bin ma inda halabiya in ya kwantar da auren da ake yi masa zaki musu kenan in bai kwanta auren ba shi ma a raba shi mun gane sai ya ce
حدثني عن مالك ubaidillahi ya ce ya hayyar laisi ya ba mu hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi أنا عبد الرحمن بن القاسم daga abdurrahman dan kasim dan abubakar dan abubakar siddiq dan wa wani non jika anwa abdurrahman بن القاسم daga abdulrahman dan kasim kasim dan muhammadu muhammadu dan abubakar ko to muhammadu dan abubakar dawa jeka anwa عن عن wanda duk mun hada ya rika rike عبد suna الرحمن بن القاسم dan abdulrahman bin kasim ko muka ce daga abdulrahman dan alkasim alkasim danwa dan muhammadu muhammadu danwa dan abubakar siddiq to wasu ce ushi aina kan yi shi hajjatul wada kenan shi wannan abdurrahman ina jikan jikan Ab- abubakar siddiq ne shi wannan abdurrahman dan wane ne alkasim alkasim kuma ya ɗaya daga cikin fuka haɓu saba a malamai bakwai na madina wanda ake ce musu fuka haɓu saba kenan shi wannan alkasim ɗin sunan baban shi wa muhammadu muhammadu kuma ɗan abubakar siddiq ne yana ɗaya shi wannan baban nashi na alkasim muhammadu yana ɗaya daga sunaye wanda aka fara sa ɗiya muhammadu an yi bayani muka ce zamanin manzan allah ba a cika sa ɗiya muhammadu ba shi ma wannan ɗan abubakar siddiq a hajjatul wada aka ake shi lokacin da annabi zai je hajji ta ban kwana a nan aka ce wa fiha menene Menene ruwaya wa fiha waladat asma'u bint abi bint umays bi muhammadin bi shajara ga wata ruwaya mai hona ba bi zo ku laifa ne ko a hayya hajjatul wada da aka aiho asma'u bint umays ta aiko ta aiko yaro za a je haji a hanya sai asma'u ta- bint umays sai ta aihu ita mata abubakar siddiq ce da ta aihu yaron ce aka same muhammadu farkon musulunci ba a cika sa ɗa ba muhammadu me yasa in ka wuri a sahabai man ya iya baka cika ganin sahabbai wanda farkon musulunci wanda ana madiyan nan ai sai dai kaga su abdullahi dan zubairu su wane ne ko amma da zai ga sahabbai matasa muhammadu muhammadu me yasa ihtiram da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kana madina garin munzu kana madina garin munzu ka aihi yaro muhammadu kuma ya taso da yanan wani jigili jigili kana kai ka kama sunan kai kaza ka san ba daɗi eh to don wannan sabi a lokacin zaga babu muhammadu sosai saboda kai yare taso ga yanan dai ai kana samun yaro ga yanan dai kai taso hakan da wannan malamai suka ce umar bin haɗab ya sha kamo yara sake musu eh kamar sai a samu yaro jigili muhammadu ya kamo kunan sha ce sunan ka zaidi daga yau saboda ihtiram li sunan muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da shi wannan muhammadu dan abubakar siddiq yana ɗaya daga farkon sunayen da aka sa wa muhammadu shi kuma a hisha ina a hanya hajjatul wada'i wata aiho shi asma'u bintu umaisin matawa a lokacin tana aure da abubakar siddiq to kenan shi ne wannan da ya ce ma an abdurrahman kenan abdurrahman inda bikin abubakar ne tattaba kudin yau eh an abdurrahman daga abdurrahman shi jikan shi abdurrahman jikan jikan muhammadu ne muhammadu kuma dan abubakar siddiq kenan abraham bikin tatakuni ne a nan waye ɗana zuwa muhammadu muhammadu dan muhammadu shi yake da ɗa alkasim alkasim yake da ɗa abdurrahman to shi abubakar siddiq ɗan nashi muhammadu ko kuma kenan alkasim ne shi kan abubakar to abdurrahman ha dan shika abubakar ne ko kenan abraham dan shikan abubakar ne ta kenan ta taba kunnan abubakar ba kai ta kunna ba ta taba kunnan nan ne jika jika kenan shi dai to muje almuhim almuhim alkasim jika wane ne alkasim jika wane ne jika abubakar siddiq kuma ya ɗaya daga cikin fuqaha'u saba'a sai ya ce jika an daga baban shi kenan baban shi ne alkasim kenan to jika
wa mujamma bin yazid sake da an abdurrahman bin abdurrahman daga abdurrahman wa mujamma da mujamma bin yazid ibna yazid bin jariyal ansariya iyan yazid dan jariyal ansariya daga kuma an khansa binti hidamin ansariya al-ansari daga hansa'u iyal hizami al-ansariya mutum ne al-madina sahabiya ce
anna abaha
Allah ba ha zawwajaha wace ce hansa'u ko hansa'u anna abaha zawajaha babanta ya kamo hansa'u ya mata aure shine anna abaha zawajaha babanta ya mata aure wace ce hansa'u ɗaya ce daga cikin sahabiyat mata mijinta na farko sunan shi unaisu bin qatada mijinta sunan shi wa unaisu bin qatada shi wannan mijin nata unaisu bin qatada da aka je a gazawatul uhudu a ne samu shahada shi unaisu mijin hansa da aka kashe shi a gazawatul uhudu sai take so ta auri kamar babban diyanta kamar da su auri babban diyanta kenan uwa ko gane na unaisu ko sai baban sai ya aura ta da wani daban to da baban ya aura ta da wani daban shine sai ta kai ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babana ya aura ni da wani wanda ban nasu hansa'u ita sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai warware aura daga ba sai ta zo ta aure a cikin sahabbai Abu Lubaba bin Abdul Munzir kenan daga nan shine hukunci aka samu ita diya in zawara ce tana da hukuncin aurenta in ta kai kara gidan alkali ko da babanta ko wanta ya mata aure ana iya warware auren na budurwa ai mai can baya shi ne na hadisi ya ce sake hadisi anna anna an hansa wujika anna abaha zawwajaha anna abaha zawajaha ita hansa babanta ya mata aure wa hiya tayyibun ita kuma amman dai tana zawara muka ce tana zawara saboda mijin ta wani kowa ne ne unesco wanda ya mutu a ina a gazawatul uhud to sai to sai aka yi bi bakari hatta zalika da baban ya mata aure fa kare hat zalika sai ta ki wannan ba ta san miji wanda aka aura mata kenan wanda take so ba aura mata ba baban ta sai mata fatiya da wanda ba ya tai fa atata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hansa usai ga tai ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kakara tace baba ya mun aure da wani wanda banda su kuma ga wanda nake so
faradda nikahaha annabi sai ya warware aure kenan sallallahu alaihi wasallama kenan wannan hukunci muke doka na ai mai darasin a can baya mata biyu ne budurwa aka ce a mata shawara ita kuma budurwa a nemi izininta malamai sun je a aure ita yakka budurwa kana iya kama ta ka ce ka ba da ta gaban da ka so amma dai kawai mai zaka mata shawara ka nemi shawara ta sai ka ba da ta kana da izini uba budurwa amma dai shi ma wannan da kwai magana kan shi suka ce in auren na entere ne ai da kun uban da zai auren entere ba na Allah da annabi ko shi ma wani ana iya warware ko ta kai kara a warware amma da in aure ne na daidai ita uba yana iya yi wannan amma da ita zawara tana da izinin sai ta yara a aura mata wanda take so ko da an yi auren a shari'a in ta kai kara gidan alkali sai a warware auren amma dai warware auren ba na ta ne ba ba na ta ne ba shari'a take warware auren hansa umar da aka mata ya ta yi ƙara ta kai gurin annaba annabi ya warware aure eh a ita ta sani a ita da kushin ta ne kenan kawai dai ta budurwa zaman ta iya auren wanda take so kenan baka iya kamowa ko da wani kuma ita zawara kamar yanzu misali ko da wani wanda ya shi ya mata aure baban ya kiya auren zama da shi ake kamar igiya auren zawara a hannunta yake ita take auren da kanta me ita take aure da kanta kenan wai ita ba a tilasta mata ko ko ba a mata mishi kawai ka ce yanzu tana can wani gari kawai ka ce ka mata mishi kenan ba wannan kenan kaga hansa da aka mata wannan ta kai kara gurin annabi annabi ya warware auren amma dai malamai muka ce sai bayani a budurwan ma da kai bayani dan wannan imamul buhari ya ka wannan hadisin a babu iza zawaji ibnatihi bahiya kariha fa zawajuhu mardud yaji imam buhari shi imam buhari ya ka abun mutlaq kenan hatta budurwai ana leka ba amma dai na budurwa ai mishi mishi baya ana leka mi me yasa aka yi auren a leka da intiri da me amma dai malamai sun ji aka yakka budurwa kai uba ka iya ka yi mata aure wanda dai kawai ba ka mata ba mutafikun alaihi ne ita ita cewa zawara ita zawara ba za ka mata sai da ne sai da sai da izininta in ba izininta ba a mata ba to sai ce ku lokacin lokacin to kidan zan mu tashi daga babe na goma sha ɗaya ruwayata ta biyu da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatu da zawwa karatun Allah sharaka mu cikin ladan gaba daya subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka